abokaina na dawo. Kai hoko tsaya. Ratan gawa tana kumshe da abubuwan mamaki fa. Ko ba haka ba abokaina? To kun gani, Dr. Sani da dukkanin abokan aikin shi kaf sun tarbi mushe Idrisa mai binciken aiki da ba da sakamako. Yaya sakamakon aikinsu zai kasance? Kun san dama ita rayuwa ka fi ƙarfin wani abu, wani abu kuma ya fi ƙarfinka. Amma ita ladidi ai ta yi kowa sanin haka. To wai ma, ita rahama tana iya hidda kanta ba tare da taimakon umma ba? Ni dai ban sani ba, kuma kuma na san ba ku sani ba, kuma kuna son ku sani yaya za a yi. To mu dukanmu, mu kunna radiyoyinmu, mu zauna bakin rediyoyinmu, mu saurari shirin rayuwa kenan.
Dabara shalla mai iko Allah shi ke maganin komi. Ina gaisuwa ga duk jama'a ma'aikatan cikin santa santa ratanga domin aikin ku yayi daidai. Ungo zama cikin likita hangara mai takura ma mata baki da tausayi baki kula ma dan kowa. Ungoza ma mai rama ga mai kula da dan kowa. Rama a gaishe ki keke muke yabon kullum. Aikin ki yai daidai. Sharu saraku walladidi mara imani mai raba arman danta ya shi ka daina bugun matarka hakuri.
Shiri na bakwai, boka.
jiya da marece hangara da ita da rahama sun yi sa'insa kai amma abun ban ji daɗin shi ba kun san ko me ke dalili bisa kan zancen yarinyar nan ce wadda ta rasu ai ko da na ga hangara ta hito daga ofis tana murmushi kuma tana daga kai sababba na ce na san da a cikin likitan nan akwai wanda an ka kwara to ko da yake a duniyan nan in dai baka ji bari ba to ka ji hoho ita dai rahama alhamdulillahi tana aikinta hankalinta a kanta ta yi ma yarinyar nan karama magani yau hankuri tayo sabko na jima ban ganta ba tun lokacin da an kai mata ɗori hankuri ta matso wajen wani gungun mata
ni tashi ma nika in koma gida in ta yin ayyuka na da suka dame ni Ban gane ba ki tashi ki tafi a gida.
to kin ga rana ta ba likitan da ya so Ba ki shirya ki yi da awon ki ki taya ki gaba ɗai.
a ba yau ne sa hanga ya waye ba wanda ya shigo gidan likita a ba To ya kamata ya koki haƙuri. Ina kwanan ku.
lafiya lau ina kwana Dan Allah ko kun ga wilgin Dr. Sani a yau.
Dr. Sani. Ni dai ɗazu kamar shi ne na ga ya wuce na ha.
a'a dr sani bai zo ba da yau ba rana aikin shi bace ballan tana ya zo Haba. Dr. Sani yaro santali son ko waƙin wanda ya rasa. Ba ta yi wa a ce ya wuce kuma ki ce mini in rasa gane shi ne. Ko ba haka ba madam?
To dai. To to to mata ni dai na ta sai an shima.
to hankuri ta ziyarci umma domin ta duba ɗorin da an kai mata ga hannu hankuri inda mu ga hannun naki mu gani an yaku wannan hannu me ya same ki haka
Umma hankali na na wani waje hankali na ya rabu bi kawai sai tallalladiya ta ɗauke ni na hwaɗi.
da lallaɓiya kuma an yaku hankuri kin gai gaskiya gaya min gaskiya menene ya same ki
Umma wallahi hwaɗuwar ɗai ce. Kuma na ji daɗi sosai da ke ce za ki duba hannuna. Doktar Sani ya so ya kula da wannan ciwon nawa. Amma kuma na haɗa son ake ce ce za ki kula da hannuna saboda ƙwarewarki da jimawarki a cikin wanga likita.
hankuri kenan to na gode haka ne doktor sani baina yau yana babban likita to in tambaye ki kun san juna nake da shi
a'a ban san shi ba wannan ai tsohon zance ne
to babu laihi da alamu dai hannun naki ya samu sauki hankuri to umma gaskiya na ji daɗi sosai da kika ce hannuna ya fara samun sauki amma kun ban gaya miki ba umma kin san nayi murabus a wurin aiki na mi marabus kuma murabus yanzu ki ce min kin bar aiki kwata-kwata na bar aiki To.
yanzu tun da yara na sun fara girma kamata ya yi in mai da hankali in nemo aiki na kwarai na kirki wanda zai kama min in tadda yara na a a hankuri to yanzu kuma ina za ki samu aiki ni ma ban sani ba sai na nema babu laihi duk da haka dai na yi murna allah ubangiji ya taimaka
to ni dai bari in tahi umma tahiya zan yi amma da Allah kaki gaya ma Dr. Sani cewa na zo waranki Kar ki samu damuwa hankuri bana gaya mishi yanzu bari in kirawo hangara ta ɗebe miki laka umma dan me baki kira Jean Paul ya hudda mini shi ai ita ma hangara ta iya hangara Na'am umma.
taho da allah ki ɗebe ma hankuri laka To. Hakuri, wannan hannun naki lalle ya warke sosai yadda ya kamata, ya kamata a raba ki da wannan lakan.
to na gode hangara Na'am.
aiko ina da tambaya To, Allah sa na sani.
ke budurwar mijina ne ko To, wace irin banzan magana ce wannan? Ha? Mi kike nihi? Yanzu saboda Allah ki kalle ni sama da ƙasa. Ha ki gaya mini wai ga mummunan magana, to bar ki ji in gaya miki. Ni na hi ƙarfin wannan abin da kike nihi da ni.
hmm. ba ki gaya min gaskiya ba aiko mutane kullum suna iske ni suna gaya mini ana ganin ku tare sai na tona muku asiri wajen dr sani da umma
Wannan ai barazana kike yi. Zancen banza kike yi hargagin banza kike yi don kin ni ko aka. Bar ki ji in gaya miki. Don haka bani da lokacin irin wannan sakarkar maganganun naki. Kin ga zuwa na.
hankuri tana cikin hushi da ɗarmin kai game da rashin adalcin hangara bayan ta ji sauƙi ta zo ta ziyarce ni bayan haka ta tambaye ni in mutane suna yin zance tsakaninta da Dr. sani kuma sai ta ce mini magungunan da ake saida a kan titi magunguna ne waɗanda ke da illa ga lafiyar mu magunguna ne waɗanda ya kamata mu guje su mu yi nisa da su
bayan haka ta ƙara cewa cikin muryarta ina jin kamar wani kunci na ba ta 'yan ruwa ta sha kamin ta huce bai kamata ba a ce na barta ta tafi a cikin wannan yanayi bai kamata ba a ce na barta ta tafi a cikin wannan hali rana ta yi tsaka kuma likita ta cika kwantsam da mutane rahama ita da laminu sun zo sayan shayi a shago zuwan wannan mutunan mai awon aiki ya sa sun haɗa kansu
Kai,
Malam mai aune aunen shi ne. Wai shi in tambaye ka, ya jikin ladidi?
kai kai rahama Hmm, ai ni yanzu ba ma maganar ladidi ba kin wasu kusa kashe ni saura kaɗan ai lokacin da mai binciken ne ya shigo ɗakin nan ha ba kin gani gaba na yi wani ras kai na ji tsoro Kai, amma ko ka cika aikinka. Malam Bashir bai gane komi ba in gaya maka.
Hmm, haka ne rahama bai gane komai ba to ni amma abin tsoro na anan shine kar a je ho cikin sakamakon binciken da ya yi ya rubuta a cikin raporkin shi ya kai can cewa da akwai ma'aikaci a cikin wannan wuri kuma daga baya wani ya bude balli don yana iya zuwa ya ce musu a wannan ɗakin babu wani ma'aikaci kaga ko ni laminu ai ka shi na bushe wannan ra- likitan nan ana kora ta daga cikinta Haba, Laminu. Ashe da hankalinka, kwantas da hankalinka babu abun da zai waruwa. Sai dai ina tuna shi da kai. Gobe idan ka gamu da shi, kar ka manta, i- inan nan za ka yi, ka shigo.
ki ki ki ki ki kokar kaki damu da da da na gan shi zance doktor na kwananka ka gani ko kaiwa haka yayi mana amma dai kai hankali kar ka tashi ɗaka ta ɗoke ka shigo
amma kin san akwai abin da na ji tsoro fa ko
wannan harara da na ga hangara tana miki sai na ji tsoron kar ta ce wannan fa a hannunta amina ta mutu kuma fa kin san hangara shi ce tana iya faɗin wannan magana na sani sarai in gaya maka amma ka san laminu wallahi mutuwar nan ta aminata ta tsaya a raina ta ts- mamaye min kwakwalwata gaba ɗaya sai na ji duniya ma ta huta raina kuma sai ya sa idan ina gaban ɗan malati sai in shi gabana yana faɗuwa kamar dai ɗan malati nan idan na taɓa shi mutuwa zai yi kuma bayan wannan wai ka san wani abu kuma Hmm. hangara duk ta bi ta ɓata mini suna a cikin gari ta ce na kashe wani alhali kun ran nan na ceci ran wata yarinya da ta biɗi mutuwa a sakamakon shan guba da ta yi
kin san rahama ina so in ja hankalinki ita duniya da kike ganinta mutane ba sa son gaskiya kuma ita wannan yarinyar da abin nan ya same ta ba laihinki ba ne saboda doktor da kanshi ya gaya mana ya ce yarinyar na jikinta bai yi kwari ba kin ga ko in jiki bai yi kwari ba aka tilasa shi ya yi aikin mai kwari to lalle akwai matsala ni ma in kika duba ni lamini irin wannan abubuwan sun wari gare ni ba duk da dai ba a yi rasuwa a ciki ba amma abubuwa ne wanda suke bukatar a horar da mutane ni fa daga armena ba a daɗe ba sai ga ta da ciki bayan aihuwa kuma ga wani abu shi yasa na ce wannan abu ki hudda shi daga kwakwalwarki ki ki kokari ki daure ki ci gaba da aikin ki yadda kika saba
to laminu na gode wai ka san wani abu ran nan na ji umma tana zancen za a kawa wuri na musamman domin matasa maza da mata domin a waye musu kanunsu bisa kan wannan kai gaskiya rahama na ji daɗi na yi murnar jin wannan labari ubangiji allah ya sa a yi da mu amin amma dai ina bukatan goyon bayan ku ɗari bisa ɗari haba haba ke ku rahama kwantar da hankalinki idan wannan har za a kawo cibiya dai ta horon matasa ko to ina goyon baya kuma in allah ya so za mu kama miki insha Allah haka ne kawai rahama haƙuri za a yi abin da ya faru ba laihinki ba ne kawai allah ne ya kaddari kuma da rashin kiyayewa da aka da mutane suke yi to shikenan na gode laminu wai shin ya maganar jikin ladidi to rahama ladidi alhamdulillah jikinta da sauki sai dai matsalar fa guda ce innanmu kuma kin san innanmu sai a hankali tana nan tana yada wannan magana an kashe mutum a likitanmu mutum ya mutu
ba damuwa laminu abun da nake so da kai ka yi ƙoƙari ka yi yan duk yanda za ka yi ka mata gargaɗi domin ka jawo hankalinta ta amince kai kai kai kai rahama amma baki san ba innanmu ai innanmu kura ce ba irin waɗannan mutanen bane da ake yawan nan hawan kawaral ba a yi musu garaje eh ba a musu garaje kawai dai kin ga in kika auna ni ina son innata ina son mata ta ladidi matsalar guda matsala ta guda da bisa shiri ba su taɓa jituwa ba ko kaɗan kuma abin murna ɗaya shine duk cikin gidan na ni kaɗai ne ɗanta
a lalle ni dai abun da nake so da kai laminu a dinga bari ladidi tana hutawa tana buƙatar dogon hutu domin lahiyar jikinta haba aini na hiki son tun da ladidi hon raina ce ban iya cewa gaba ɗaya su kutumto amma in babu ladidi babu ni ai na hiki kowa san ladidi ta huta ina fata innar mu innar mu ita ce take tilasta wannan abubuwan duka amma da yardar Allah da sannu komai zai daidaita in Allah su yarda insha Allah Allah dai ya kama mana amin amin amin na gode kwarai kai kaga wa'annan su biyun suna shiri sosai yadda ya kamata haɗin kai ya shiga tsakaninsu rama na biyan buƙatar laminu bayan ɗan gajeren hutun da ma'aikata sun ka samu laminu ya kawo mini kwanonin da sun ka ci abinci na ga amman ɗurran shi a ɓace tabbas yana tunanin sabon ramen da uwar shi jaru za ta gina ma matar daɗa kowane iri to in za ka gina ramen cuta gina shi gajeri
shidira kirulumina kirulumina ya gangama ya ilu ya tattara ya ilu ya sakokok ya tiririm ya gagam ah lubulu ka iso yawwa yawwa na gode na gode na gode aha haka za a yi an gama an gama yawwa ya yi daidai
makwabci yaru ina jin ihu cikin gidanki ka a ce dai bakon bokan naki ya iso
kwarai kwa na ɗauko bokana na kawo domin shi maɗiyata ladidi magani saboda ya yi waɗanga lakwatarawan da aka kai ma mutane suna kashewa na ji an ce yana maganin kasala mai gida ya kamata ka zo mu tai a yi maka maganin ragganci
a to tun da haka ne ni ma za tambayi boka ya mini maganin ciwon bai saboda baya gato tana damuwa ta tana min ciwo tana ma hana ni bacci ka ku tsaya gaya muku ku dakanta ku dakanta kwalelan ku in ɗauko boka musamman da shi waɗiya ta ladidi magani kowa ya je ya biɗi bokan shi ba shi ba sai ya yi ma ɗiyata ladidi magani ta warke ras kai kai ku ji layin da boka ya ɗarma kai bokan ga ya san aikin shi
Ah, kurulumina kurulumina ya gangama ya ilu ya tattara ilu ya sukukub ya sukukub ya rarmundum yaru na an boka lalle diyarki batta da lahiya bakin aljanni ne ya kamata bakin aljanni ya shige ta ya shige ta gashi nan boka shi kan nawa muhammadu abbaƙin aljani warai dan yaron nan bai ya san kane bai ya san kane kishi ne ya sa shi ya sa uwar shi wannan ya sa wannan uwar tashi mugun aljanne shi ya sa Hmm, hmm, dan bai ya so ta ayu ah kin gani ko yana halbina ko ah kai to ah eh to to hmm. jaru kwangwayen kwalabe nake so aka mini diyawa diyawa za a sa abubuwa a ciki a bata ta sha za ta zubda duka wannan cutar za ta zubda su za ta zubda su
boka ba kwalabe ba ko ta nunuwa kake so za ni kawo maka bale tuka ne amman kakka kuskure ka taba min shi kana muhammadu kakka kuskure
na san yadda zan yi
To, wannan duka.
Ah, kururum, aha, to, to, ha, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, yaru.
Na'am boka.
Kai, kai, kai, kai, gidanki ya lalace, ya ɓace, ya ɓace gidanki. Mugoyan aljanne ne a ciki sun kewaye shi sun kewaye shi mugoye ne amma na san yadda za zo be za a musu yanzu za a yi maganin su yanzu yanzu amma abu guda da ke so da ke amshi wannan ta yi ki samu mu abubuwan nan magani ta yi kasuwa ta yi a kawo mu a kawo mu shi yanzu ko yanzu
ko
kaka kaka wanga bokan ma tsoron shi nike boka boka ka ka taba min uwata
yaka ta honan shi kana muhammadu ko monan kusa garan yaru wannan ɗakin cike ki da mugun aljanne a buɗe shi a buɗe shi ku buɗe taga ku buɗe iska haske shigo haske shigo bakin aljanni huto huta da jikin yarinya wannan huta da jikin shinta shawa mata lahiya shawa mata lahiya ka yaro yaka nan yaka yaka shawa uwalka lahiya kai ne bakka so uwalka ta aihu ko bakka so ka samu kane ko bakka so ko sake uwalka sake ta
Kai boka, sake mini yaro. Ka sake shi ka shaha mishi lahiya.
Ke gani ko? Ladidi, ke gani ko? Ga shi ke shi ke fara samun lahiya, boka ya fara aiki ne. Ke gani ko? Dokta Boka, me ya kamata a yi yanzu?
Yawwa, ba ku iya yin komi. Ni ni san yadda za a yi, ni ni san yadda Kai yaro, yaka, yaka nan.
sakanni sakanni sakanni makalacin boka sakanni sakanni Jaro, ya cije ni, ya cije ni.
Muhammadu Muhammadu zo nan zo nan bar cizon shi man bar halbin shi bar bugun bar halbawa komomin nan.
Kai, yaru wannan unguwar ma ta lalace. Ya kamata ita ma a mata magani duka unguwar mugoyan aljanni sun kama ta sun kama ta magani za a mata magani za a mata magani. Wow.
Wash, mamma. Washi ciki na ciwo yake. Wash, Allah ciki na.
Sha.
Mamma, kuka ba ni sha hakan ga.
sauran maganin shanye ladini.
Allah ciki Eh hakuri shanye Shanye.
sauran maganin.
Shanye.
Ciwo yake. Shanye. ne wanga magani haka.
Shanye na ce za ki samu lahiya za ki samu lahiya sha sha sha sha yawwa shanye ida Mm. Ah, ya
amma ko wannan bokan ya isa mutum ko ta irin malati ya iya warkar da ha ke sai ma kin je gidan jaru ki ganshi sai abin da ya ga dama yake yi Hmm. Wai kisan da ya zo garin nan. Ya mai da kanshi wani sarki ne shi.
ke za an gaya miki gaskiya ni nan dag- na ta- daga na tashi daga nan ga can na yi saboda yau wata na hudu da na je likita aka mini bincike har yau ba su ce mini komi ba Ha? yau ba gwanda ba in je wurin shi ko ya warkar da ni ke bari in baki labari ko likita gatar tanga da kike gani kowa ya ki yanzu kowa bai san zuwa can wurin shi dai ake zuwa wannan kuma duk lahir hama ne inda ba ta kashe ba aminatu ha da duk wannan abu ai bai faru ba
sababi dibi yadda mutane suke gudana baya gare shi Mm, kamar dai wani rahani ne ya sabko muna Ra- ratanga babu mai cewa kala kai kai kai kai cin karan shi shike ba babbaka sai shuru kake ji iko Allah amma jaru ya kamata a yi mata magana mina na wanga abu ka san dai akwai hauka gare ta to shi ko laminu ya kamata shi zan namiji ka kan shi ha ya kai mata shi gidan likita ai mata magani haba in shi ya yarda boka ya zo ya dawoma gidan shi to mu marasa lahiyar ratanga talakawa yaya za mu yi
boka ya zamna dangalgal a gidan jaru kowa sauna shi yake yi kuma yana samun duk abin da yake so a cikin unguwa ma ana ce mai boka gobe da nisa um kowa zancen shi yake yi
kai kai kai kai kai abokaina ba na faɗa muku cewa ratanga na cikin cuwa-cuwa ba kun gani ko amma ladidi ta samu kiran waya duk mu tsaya mu jira mu ji menene yasa ake kiranta a salula shin ma ba wannan ba waga kiran ladidi a waya rahama ce wannan sabo ungozomo wadda ba ta shiri da hangara ko kuwa sannan ita kuma jarun jaraba da ita da bokan nata mai maganin komi sun samo maladidi maganin to mu kunna radiyoyinmu mu duka saboda mu saurari ci gaban wannan shiri